zama sama da kowane addini ko da kuwa walau karihal mushrikuna ko da mushrikai ba su so hakan ba ko da ba su so addinin ya ci gaba ba Allah ya alƙawarin musulunci zai zama a sama to alƙawarin nan kawai yasa fa muke samu muke numfasawa a cikin addini ba dan haka ba makiyan musulunci ba sa son su ji labarin musulunci arna ta ciki da waje ba sa son su ji labarin musulunci amma kaga kullum musulunci yake ƙara yin gaba ko to Allah madaukakin sarki yace lalle addinin musulunci Allah ya aiko manzansa ne da shi saboda musulunci ya zama shine a saman kowane addini musulunci ya zama shine jagaba walau karihal mushrikuna ko da mushrikai sun ki hadisi ya tabbata Imam Ibn Kathirin ya kawo shi a cikin tafsirin suratul Tauba daidai gaban da Allah madaukakin sarki ya kawo aya makamanciyan wannan cewa liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal mushrikuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan addinin da kuke gani addinin musulunci to sai Allah madaukakin sarki ya kai shi duk inda ba ku tsammani ba annabi ya ce babu wani gini na laka babu wani gini na yayi sai sun ji labarin musulunci har a cikin wannan gidan duk duniya kun ga magana manzon Allah ya tabbata sanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake addinin nan iya garin larabawa kawai ake addini duk wanda ya taba zuwa Saudi Arabia kaga idan irin tafiya da aka yi to iya nan ake musulunci amma ku duba sai da musulunci ya tsallaka tekun maliya sai da ya tsallaka duk wani teku da tsauni sai da ya shigo sahara ya tsallako har ya zo mana mu ma gashi a musulunci muna yi a Najeriya har ya zo mana gashi a nan Kaduna muna yi har gashi a Zaria a Zaria a wannan anguwa to haka duk inda kuka je sai kun ga musulunci ya shiga duk ƙauye sai an ji labarin musulunci kun ga annabtan manzon Allah ya zama tabbas kenan annabi ya faɗa kuma abin ya faru jama'a mun fahimta ko kenan mu dage akan wannan addini mu rike shi shine addini kadai da Allah ya yarda da shi jama'a mun gane wannan da kyau ko babu wanda zai rage sai ya zan addinin musulunci ya zo masa amma ku duba sanda manzon Allah ya fara addini dukansa ake yi annabi in ya zo yana sallah sai a zuba mishi kazanta kashin raƙumi da mahaifa duk sai a watsa mishi aka aka yi aka yi a hana shi addinin amma da ya haƙura ya daure gashi yanzu mu ma muna addini gashi musulunci kowa an haife shi ne a ciki mu ma muna hayayyafa a cikin musulunci to ya Allah muna roƙon ka ƙara tabbatar da mu akan wannan addini kada ka sa mu kawar da kafafunmu daga wannan addini mu shiga wani addinin kowanne ne Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah madaukakin sarki bayan da ya gama yin wato ba mu labarin ɗaukaka da musulunci zai samu al-imamu ibnu kasir yace walillahi alhamdu wal minna godiya tabbata ga Allah kuma ainihin wato dace daga Allah yake sai Allah yace ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijara يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم يغفر لكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين الله madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu yanzu an tabbatar mana cewa addinin musulunci shi zai ɗaukaka ko to sai Allah yake magana da waɗanda suka yi imani a cikin addinin muna fatan da mu kenan ko Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim shin ba na nuna muku wani kasuwanci ba to hajiya yar kasuwa sai ki buɗe kunni da kyau ga wani business za a nuna miki ina fata an fahimta yanzu ba wai za a kai ki kasuwan sabon gari ne ko kasuwan Kano ko ainihin wato a Dubai ko wane ne a'a yanzu Allah ne da kanshi yace ba na nuna miki wani kasuwanci ba ba ma nuna muku wani kasuwanci wanda zai tsiratar da ku daga azabar wuta ba ka ji wannan kasuwancin inda zai kai ka kasuwanci ne mai tabbas wanda in ka shiga to ba za ka shiga wuta ba in dai ka yi wannan kasuwancin jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kamar yadda muka ji a farkon wannan sura sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Abdullahi dan Salami yake cewa sun je sun samu annabi ko suka ce ya manzan Allah ka gaya mana wani abu mai kyau da zamu yi wanda zamu samu daraja a wajen Allah ma'ana lokacin suna son a wajabta musu yin yaƙi ko shine muka ji a lokacin da Allah ya ce to su yaƙi sai kuma wasu daga cikin su sai suka ce a'a to gaskiya to Allah ya ce lima taquluna ma la taf'alun me yasa za ku faɗa abin da ba za ku iya aikatawa ba kun tuna ko to yanzu shine Allah madaukakin sarki yake son ya gaya musu ga wani kasuwanci wanda duk wanda ya saka hannun jalinsa a ciki to zai samu tsira daga azaba mai raɗaɗi wani azaba ne azaba mai raɗaɗi shine azaban wutan jahannama wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce inna azabaha kana garama innaha sa'at mustaqarra wa muqama azaban wutan jahannama azaba ne wanda samu na jama'a Allah ya ce muninta sa'at mustaqarraha to ta yi muni a ce mutum za a saka shi a wannan waje ku duba halittar dan adam jama'a an halicci dan adam ne kakanmu annabi adam babanmu daga ƙasa aka halicce shi da me da ruwa kaga duk waɗannan sinadarai ne masu sanyi sannan mu ƴaƴan shi da jikokin shi ba daga ruwan maniyi shi ma abu ne mai sanyi mai taushi to amma a ce irin wannan dan adam kuma ranar tashi alkiyama a ɗauko shi madadin ya koma gidan kakan shi aljanna sai kuma a ce an yi wuta da shi kun ga wannan bai yi kyakkyawan sakamako ba bai yi kyakkyawan makoma ba sannan Allah kuma dama ya riga ya ce aljannan nan to gidan gadon ku ne ba wanda zai gaje shi sai ku ƴaƴan annabi adam to ya za a yi ku gaji wannan aljannan shine Allah yake son ya gaya mana a yanzu akwai waɗanda su in aka tayar da su sai su tafi gidan da ba na ubansu ba shine gidan wuta gidan wuta ba na dan adam bane ya Allah ka tsare mu daga shiga wuta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi yace idan aka saka yan wuta a cikin wuta ayan qur'ani ya tabbatar da shi shedan sai ya miƙe oga kenan ko burin shi ya gama cika daman ka kumanta su aljani da shedanu su asalin su daga wuta aka halice su to kaga in suka koma wuta sun koma daidai kenan ko mutum ya fito daga wuta ya koma wuta tare da shi ma ba daɗin wutan zai ji ba to amma kai ɗan adam wallahi kada ka kuskura ka ga ka shiga wuta ko da ta wucewa ta wutan kada ka yi fatan ka yi jama'a mun gane wannan da kyau ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya bayyana mana a cikin suratul a'raf idan yan wuta suka shiga wuta shaytan sai ya miƙe zai hudu ba wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr Allah ya gama hukunci Allah ya gama hisabi sai shaytan ya miƙe yace inna Allah wa'adakum wa'ad al-haq to ku yan wuta ga ogan ku yana magana Allah ya yi muku alkawari alkawarin Allah gaskiya ne ne alkawarin da Allah ya muku in kuka bi shi zai sa ku a aljanna in kuka kafirce mishi ba zai sa ku a wuta yanzu a ina kuka samu kanku sai su ce a wuta me yasa kun kafirce sai ce to Allah ya muku alkawarin gaskiya ni ma kuma na yi muku alkawari wa wa'adtukum wa'adan ni ma na yi muku alkawari amma nawa ba gaskiya ba ne fa akhlaftukum maw'idi ni sai na saba alkawari na dan a duniya da zarar mutum ya yi laifi sai a ce wane ne shedan ne an fahimta ko shedan zai ce to ka ganna a lokacin a ina na jawo hannunka nace ka saba wa Allah amma ya tabbata shi yasa mutum ya saban Allah shi yasa kai sai aka ce ka riki shedan a matsayin makiyinka ki riki shedan a matsayin makiyinki domin gidan wuta duk wanda ya bi zan zuciya to makoman shi kenan annabi ya ce da Allah ya gama halitta aljanna kaf Allah ya gama halittan wuta sai Allah ya kira mala'ika jibril Allah ya ce ya jibril ka je ka kalla aljannan nan yaya mala'ika jibril ya je kalla ya kalla ya dawo Allah ya ce ka yi jawabi jibril ya ce ya Allah ka tsara a cikin aljanna ka tsara abubuwan da babu wallahi wanda ba zai burin ya shiga aljanna ba shi da kai kun ga mala'ika ne fa amma da ya ga abin da ke cikin aljanna ya ce wai akwai abin da duk wanda ya sani to wallahi ba zai so ya a ce da shiga aljanna nan ba sai Allah ya ce to koma ka ƙara duba aljanna ka dawo ka bani labari da jibrilu ya je ya dawo sai ya ce ya Allah wannan gida da na gani yanzu na ga an kewaye gidan da wasu ainihin wato sojoji kun san sojojin masu tsoratar da mutane ya ce ya Allah an kewaye wannan gida da abubuwan da zuciya ke ƙi sai Allah ya ce to ya tabbata duk wanda ya daure son zuciyar shi ya ƙi bin abin da zuciya ke ƙi abin da zuciya ke so ya ƙi bi to da tabbata zai shiga aljanna kenan shine hujibatul janna bil makarihi abin da rai baya so da shi aka kewaye aljanna kun ga yanzu wani na nan shi da so samun shi ne a ce ana gidan rawa da gidan fati ana ta kashe awu an fahimta ko amma yanzu an zauna ana jin wa'azi ana ta cewa ki daina kaza kaza ba kyau sai wata ta ji kashi to yanzu zan daina ƙarya kenan dan ƙaryan nan da muka dan saba ba kyau kun ga zuciya yana son ya dan yi ƙarya ko to ki yi hakuri ki bari in kika yi hakuri kika bari sai Allah ya baki aljanna jama'a muna fahimta sai Allah madaukakin sarki ce mala'ika jibril ka je ka duba shi kuma wuta mala'ika jibril ya je duba wuta ya kewayo yace ya Allah wannan wuta irin bala'i da bambamin bala'i da ke ciki ba wanda zai so ya shiga sai Allah ya ce to ƙara koma haka duba wutan mala'ika jibril da ya dawo sai ya ce shi ma na ga an kewaya shi da ainihin wato kayan tsaro wani iri ya ce wallahi abubuwan da zuciya ke so duk wani abin son zuciya to zai kai mutum wuta ne sai Allah madaukakin sarki ya ce to duk wanda ya bar son zuciyan shi ya bi abin da Allah ke so to aljanna nashi ne duk wanda kuma ya bi son zuciya ya bar abin da Allah ke so shi kuma makoman shi wuta shi yasa za ku ga duk sanda ake cewa abu kaza ba kyau sai ki ga abin nan mutum na son yayi shi ko ki daina kaza ba kyau sai ki ga shi kike so ki daina sabawa iyaye ki daina ki bi miji ki yi wane ne sai a ce wallahi to ai abin ne da wuya eh aljannan daman da wuya ko ba haka bane jama'a daman ba a samun abu mai kyau cikin sauki ko kowa ya san abin da wuya to ki daure ki yi kokari ki bi sai Allah madaukakin sarki ya baki aljanna to wancan ainihin wato bayani da muke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da bamu labari a cikin alkur'ani Allah ya ce shedan a wannan lokaci sai ya ce na saba muku alkawari na saboda na ce ku bi ni kun bi ni amma wallahi ba inda zan ba ku ba ni da aljannan da zan ba ku kun ga makoman ku kenan wuta wa ma kana li alaikum min sultan ba ni da wani ainihin wato karfi da zan da zan ceci kowa illa an da'autukum fastajabtum li kawai kiran ku nayi kuka an samu na jawo ku da karfi ban jawo ku da karfi ba kawai na sa an je an buga an ainihin wato hada wajen faki ana kada ganga ban kira kowa ba da kanki kika je kika dauko kaya masu kyau kika wuce wajen ma'ana shedan yayi kira kenan kina jin gagan gagan ana bugawa sai ke ma kika fito shine shedan yayi kira ne sai kika amsa jama'a mun fahimta ko yace wallahi ba ni na jawo ki da karfi ba ko akwai wanda ya ji an riko hannunta ana danta da karfi babu illa an da'awtukum fastajabtum li sai yace fala talununi kada wanda ya zarge ni a yau kada wanda yake aikin shedan ne ba ruwana walumu anfusakum kowa ya zargi kanshi kowa ya zargi kanshi ke kika aikata da kanki saboda haka sakamako kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi yace a lokacin da Allah madaukakin sarki ya dauke shi ya kai shi sama aka kai manzon Allah aka nuna mishi aljanna aka kai manzon Allah aka nuna mishi wuta annabi yace wallahi sai naga mafi yawancin yan wuta mata ne mata su suka fi yawa a wuta wata mata sai ta ce ya manzon Allah me laifin mu me muka yi me yasa mu muka fi yawa a wuta annabi yace ba komai bane mata kuna da ainihin wato sakaci ne guda biyu jama'a mun fahimta ko menene sakacin menene gangancin me ya kai ainihin wato mata suka fi yawa a wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake takfurna ashira wa takfurna la'ana mata kuna butulcewa mazajen ku ma'ana ba kwa ainihin wato bin dokokin mazaje ba kwa biyayya ga mazaje ga butulci ga ainihin wato saba dokan miji annabi yace lawis tahsana ila ihda kunna daharan da miji zai shekara da shekaru yana kyautata miki duk shekara sai yayi miki dinkin sallah duk shekara ayi kaza duk shekara ayi kaza idan aka samu lokaci daya ba a samu an yi ba to mace sai ta butulce sai ta ce ma ra'aitu minka khairan qattu tunda ma na aure ka wani arziki ka taba min ne matsiyaci kawai jama'a ba haka mata suke ba haka suke to annabi yake kun ji dalilin da yake kai mata wuta shi yasa mata a daina butulci a rinka godiyan Allah duk abin da aka samu a gode wa Allah wanda ba a samu ba kuma a yi haƙuri jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan duniyan ba gidan dawwama bane akwai wanda ta fiki samun abin da take so a rayuwar nan amma ta mutu ta bar shi yau jama'a ina sa'adatu rini matar rini na Kano duk wanda ya san alhaji rini ya san mai kuɗi ne attajiri ne ɗan siyasa ne to ba irin dukiyar da bai bar mata ba yau ina take ne ta mutu jama'a mun gane wannan da kyau ko yau ina matan tsofaffin shugabannin ƙasar Najeriya wanda sun gama kaiwa matuƙa wajen samun mulki da gwamnati da wane ne amma yau ina suke ba ku jin labarin su to ashe ke ma ki yi hakuri da halin da Allah ya saka ki a ciki aljanna kike nema makanki jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka butulci jama'a yana daga cikin dalilan da ke kai mata wuta dalili na biyu annabi ya ce takfurnan la'ana mata akwai yawan tsinuwa tsine tsine kuci kuci ka dan Allah ya tsitsi ne Allah ya tsitsi duk wani tsinuwa a bakin mata ne jama'a mun fahimta ko duk inda ka ji sabon salo na zagi to ka bincika da kyau daga bakin mata ya fito shine dalilin da ke kai mata wuta kenan kenan in ke baki son ki zamo daga ciki sai ki kiyaye waɗannan abubuwan dalilin da yasa annabi ya bayyana kenan kun ga da annabi bai faɗa ba sai wata ta ce to ai ni ban sani ba to yanzu kin sani an gaya miki in ke ma kina da kamfani da kike kirkirar tsinuwa to ki je ki rufe wannan kamfanin daga yau eh ba sauran aiki a kori ma'aikatan ina ba za mu fahimta eh shine ba sauran zagi wallahi in kuka ga wata ta fara tsine waɗanda ta haifa da cikinta sai ku yi mamaki amma kai yaron nan dan banza ne shege tsinan ne dan sai ainihin wato bishi wa tabqa haula'il umma annabi yace gaba daya sai an yi wato wasu jama'a su tarwatse duk sai su je su samu kansu a cikin wutan jahannama sai ya zan waɗanda kadai suka rage su ne wannan al'umma